أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهكا barkanmu da saduwa a wannan markazi don aiwatar da daura kamar yadda ilani ya yadu insha Allahu wannan gaba ta biyu a cikin wannan daurar zan mu dauki abin da ya shahi tarihun tashri kamar yadda aka rubuta wannan ya karamin muzakira wanda a ciki zaka samu an rubuta an ce muharrarun wahiz wani ɗan abu ne wanda aka ɗan rubuta wanda yake ɗan takaitacce wanda abin nuhata a cikin shi shi ne ya buɗe maka ƙoha wadda za ka fahimci menene ainihin tarihin wannan shari'ar daga ta musulunci daga lokacin da aka fara sabkar da ita har zuwa wannan lokacin duk da wani ɗan tseko da aka samu in muka ce mu wasa'a ko mu kai har zuwa wannan lokacin to za a samu akasin da ba a iya ba kammala muzakiran ba saboda lokacin namu sarai ba kaɗan ne duk iya ƙoƙarin da za mu yi ba ma iya samun awa biyar ba a cikin karatun nan za mu ɗan taƙaita awa hudun nan mu ga abin da za mu iya ɗauka a ciki to shi sanya na ɗan lakashe muzakiran ya kasance mana maimakon ya kasance zamani wurin guda bakwai da za mu ɗauka ko guda shidda sai na taɗaita shi a kan zamani guda hudu na yadda za ka fahimta har zauwa lokacin da manya-manyan malamai wanda daga an yi magana sai a ce maka a'a mu ai 'yan malikiya ne mu 'yan hanabila ne mu 'yan shafi'iya ne a'a mazhabin hanafiya haka ya ce to su ma ka san su ka san wata rawa suka taka bangaren abin da ya shahi ilimi na fikihu idan muka bibiye ta ban san baya za mu yi karatun ba fassarawa za mu ringa yi ko kuma tahiya za mu yi mai kasance mun yi talhisin abin da yake rubuce ko kuma ya za a yi allahu alam mu dai lokacin da muke so a ce mun yi ihadar duk abin da yake rubuce a cikin wannan littafi a karanta a fassara ya yi da kowanne da musu ga su muhammadu ka a zalunce su ala'ai duk inda ya kamata a wasa'a wurin bayani insha Allah zan mu wasa'a inda ku ya kamata a dan takaita insha Allah za a takaita kamar yanda yake al'ada duk lokacin da zaka rubuta wani abun rubutawa tila sai kai takadimin abin da zaka rubuta shine bayan godiya da ubangijin talakai aminci da tsira su tabbata ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayen shi da sahabban shi bayan haka yake cewa fa hada muharrarun wajizun fi tarihi tashri' wal fiqh al islami yace wannan dan abu ne wanda aka dan rubuta takaitacce akan tarihin wannan shari'ar tamu ta musulunci yu'ridu laka ahammul ahammal ahammul mabahith al muta'alliqa bit tashri' wa masadiru za a yi kokarin a bujiran maka ko a kawo maka bayani akan mafi muhimmancin abubuwa wanda suka ratayi ko suke da alaka da matsala ta shari'ar wannan tamu ta musulunci kuma haka da masdarin wannan shari'a idan an ce masdar shine ta inda aka samu wannan abin mafi yawa a cikin ilimi na fiqhu idan aka ce maka me masdarin ka shine alqur'ani da sunna sai kuma al'adilla almuttafaqa alaiha wal mukhtalafu fiha sannan nash'a ko yanda aka aiwar da wannan tashri' al-islami da shi ainihin fiqhu zamu zo gaba zamu yi bayani meye bambanci tsakanin fiqhu da at-tashri' shi ma abu ne wanda yana da kyau ka fahimce shi sannan kuma yanda daga daga jarirata jarirata jarirata jarirantaka shi hazzawa yadda ya girma ya zamanto lattijo ya zamanto gagarabadau ya kasance kowa sai ya yi amfani da shi haka kuma mazhabobin malamai shi ne mazahibul alfukaha mazhabobi na malamai daga imamu abu hanifa hazzawa wanda suka zo bayansu wanda su ma suna da malaka ta al-ijtihad sai dai mazhabobinsu ba su yadu ba kamar yadda sauran wannan mazhabobin guda hudu suka yadu haka kuma da dukkan wa'ansu qawaid wanda suka dora mazhabinsu akan shi kuma da manhajin da suka tayi akan shi sannan kuma baya da haka nubza tarihiyya li haula'il mujtahidin zan mu dan yi tsokaci kadan bangaren tarihin su wa'annan al-mujtahidin wanda suke yi kokari a cikin mas'ala ta fiqhu suka samar mana ko suka hutar mana da mas'aloli bayan sun kasance a dunkule a gudaya a cikin ke cewa la'alla fi misli zalika al-ittila wa hadha al-arad ma yaftahu al-bab lil bahisin takan wannan dan abin da zamu bada wannan dan hasken ya kasance abu ne wanda zai bawa dalibi dama ya kasance dukkan abin da ya shayi haraka fiƙihu ya yi ihada da ita kuma ya samu kuzarin ya ƙara wasa'awa na daga abin da ya ɗauka kan abin da ya shahi ilimi na fiƙihu ya ce wa yuniru sabil amamahum lil akhdh bi asbab nuhud fi al islami fi al-asr al-hadir hatta yasta'ida ummatana salifa majdiha har ya kasance na yadda zaka samu ka wasa'a ka ringa nema kai da karan kanka a ka zariya ne ne ko kuma wannan matsalar me ya kamata ko wata hanyoyi zan bi in fahimci wannan masail din diddan mumedo wa ilimin fiqihu majdin shi irin girma da gare shi irin daraja shi yanda inda suka ba da himma iya himma akan ilimin fiqihu yanzu aka dawo tunda da kai dau wanda yazo daurul jumuda zamani ne wanda kurmi yanzu matsala ta ilimin fiƙi aka mera ta gidi kurmi mutane abinda suka samu a cikin littattafai a rubuce da shi kadai suke aiki ya kasance kai ka ce a duniyar nan babu almustahidi babu masu kokari wanda za su zakulo matsaloli su kakkabe musu kura ko kuma su hutar da hukuncin su karkashin adilla wadda take ismailiyya ka gani irin wannan abubuwan ya kamata a wannan lokacin kuma alhamdulillah bayan an kasance an samu wani zamani na aljumuduwar rukuda na ilimin fikihu yanzu kuma ya kai jami'at an bude su kokari ake yi in ya za a yi a samu mutum ya dauki wanda mas'ala ta fikihu ya wasa akan ta a ina ganin wane ya ce akan kaza wane ya ce akan kaza ga wadan mafi rinjayi karkashin wannan mas'alar muna fatan abinda muke nuhata Allah ya cika mana gurin shi ya kara mana ikhlasi ya bamu ladan da yake ciki anan an bayyana ko na bayyana nake cewa sa nurakkiz ala nuqati taliya abinda wannan ɗan karamin dan karamin wannan muzakirar zata kumsa shine zamu gani na farko zamu yi tamhidi akan wajibi ne ka san menene ainihin tarihut tashri'i menene ka fahimce shi sannan ka shiga cikin ilimin kuma wannan shine al'ada wurin rubuta duk wani abu wanda ake rubutawa sannan zamu ga ad-daurul awwal shine zamanin ainihin sabkar da shari'a ta musulunci shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga aiko shi hazzawa wafatin shi sallallahu alaihi wasallama wannan shine zamani wanda aka hukunta mana duk abinda kake samu a cikin alkur'ani ko kuma sunna za mu zo za mu yi dogon bayani kalkashin wannan mas'alar istihadi lokacin manzo Allah ko kuma mas'alar shi ainihin at-tashri' yaushe aka yi shi abin da yazo baya shin ana iya kiran shi da at-tashri' ko kuma ba za a kiraye shi ba at-tashri' ba sannan ad-dawru sani asr kibar sahaba manya manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma muna iya kasa daur in gida biyu ya kasance daurin manya manyan ko daurin Abubakar da Umar su ma wannan zamanin su daban hukuncin su ko manhajin da suka ka ɗauka ɓangaren tashare ya sha bamban da lokacin Usman da Aliyu bin Abi Talib kasancewar in ka ɗauka karaba zamanin Usman kashi biyu za ka samu kashi ɗaya zamani ne wanda aka yi shi cikin lahiya babu an su fitintunu irin yadda Umar ya ɗora al'umma a kan shi haka Usman shi ma ya tahiyar da mutane a kan shi bayan haka in ka kasa daga shekara ta talatin har zauwa shekara ta talatin da uku ko da hudu zaka gani zamani ne na fitintunu a usman ya yi kaza ya yi kaza an yi kaza an yi kaza abubuwa ne ga sunan yadda suka zo matsalar khawarij matsalar shi'a aka zo matsalar muhagama mubaya ali da muawiya da sauransu lokaci ne na fitintunu shi ma insha Allah zan mu gani wata rawa at-tashri'ul islami ya taka a wannan lokacin kuma wata himma aka bashi sai daur ad-daur salis asr sigaru sahaba wa kibaru tabi'in zamani na kananan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama irin sa Abdullah bin Abbas irin sa Abdullah bin Umar da sauransu Abdullah bin Jabir haka da manya-manyan tabi'ai su Sa'id bin Musayyib da sauransu aka addaurun rabi asirul istihad al-mutlaq wani shu'i al-mazahiba zamanin da aka samu manyan malamai wanda suka ce to shi kenan tun da dai ga tsarin yadda yake muma mun kai yanzu mu yi istihadi muna da malika muna da ahaliya ta yin istihadi don haka a bar mu yi istihadi akan matsaloli kamar yadda abu halifa yake cewa in aka ce allah aka ce alkur'ani aka ce sunna babu hukunci a ciki ya ce sai in leƙa in gani sahabban manzo allah nan in ga umar in ga abdullahi bin mas'ud in ga wani in ga wani ya ce in babu wata magana da suka yi ya ce sai in koma su urwa bin zubair su sa'id bin musayyib in babu magana yin ce ni ma fa namiji ne ba hum rijalun wa nahnu rijal su ma maza ne mu ma maza ne yanda suka yi ijtihadin nan mu ma muna iya ijtihadi dan haka mu ma a barin mu yi ijtihadin ka gani daga lokacin lokacin nan aka samu wannan yake da suna al-ishihadul mutlaq mutane suka ce a mu ma fa muna iyawa don haka a bar mana kayan mu ma mu dauka al'amari ne na Allah sannan kuma karkashin haka aka samu mazhabobi su ne wannan manya-manyan mazahib wanda muka san su guda hudu aka samu wa'ansu kuma daga cikin malamai wanda su ma suna da ahaliya ta yin ijtihadul mutlaq sai dai kuma ɗalibansu ba su hidimta wa mazhabobinsu ba kamar yadda ɗalibansu abu hanifa malik shafi'i imamu ahmad suka hidimta wa mazhabobinsu su ma za mu yi ɗanyi bayani a kansu duk da a gurguje insha Allah sai daurul alhamis daurul takhlidul fiqhi wannan kuma daur ne wanda shi ba ma kawo shi ba dalilin lokaci ko kuma dalilin abinda nake so yi haka mafi mahimmancin wa'annan su ne shi a wannan zamanin zamani ne wanda kurum aka tsaya mas'ala ta fi kiwoye da tsaya kurum yanzu duk abinda za ka shi an yi fatawa to manyan ɗaliban wa'inna a immatul mazahibiyin ne ko kuma su a immatul mazahibiyin ne abinda suka ba mu na daga ishihadi kurum shi ne muke amfani da shi amma dai kurum jama'a ya ta koma gehe a'a ni mazhabin malik nake bar ruwana da abinda wani imamu ahmad bin hanbal zai kawo ko kuma abu hanifa zai kawo kaga daur ne wanda kurum he aka tsaya kurum taklidanci ake yi kai waye malamin ka ni imam malik ne malami na to ga abinda aka wadi a littattafan ku duk da alhamdulillah an samu rubuce-rubuce sai dai duk abin da aka rubuta kurum kalkashin maganganunsu ne babu wani wannan da aka yi sannan a daurul sadis a sadis daurul jumud wata akhurul fiƙi daur ne wanda kurum aka daskare fiƙi a ilimin fiƙi ya koma baya mutane kurum rayuwarsu suke yi abinda suka samu na daga wanda suka yi takalidanci suka ɗauko abinda suka haɗi musu kurumci suke yi kenan mi za ka fahimta daur ne na al'awam daur ne na ami kurmushi abinda aka ce mai barwan shi dalilin me ya sanya kwarawin ya zo ya ce aka ramakan lahu wai matsala kaza ya ne ne a zai mai kurum kaza kaza ne kurmushi barwan shi da dalili ba dalili haka ne waye ya rawaito a ina shi barwan shi shine wannan al'ami shi kuma al-muqallid shine wanda zai zai bibi maganar malamin shi da dalilin da malamin shi ya buga amma dai bai da wata malika wanda zai yi ijtihadi ko kuma yace a'a ai akarmakallahu abinda imam malik ya tayi da shi ba haka bane ba sannan kuma daurun nahda al-fiqhiyya al-mu'asara shine ad-daur as-sabi yanzu an samu renaissance an hulhudo an sake an sake yayyafawa ilimin fiqh ruwa ya hulhudo yanzu kuma ya kasance mutane suna ta rubuce-rubuce akan masail na fiqh shine yanzu ka samu da yawa daga cikin malamai an samu an koma kan masail na ana tahqiqin littattafai tahqiqin masail har ya kai aka huddo sabon ilimi takhrijul furu' ala al-usul da sauransu yana wannan su ne abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da su ƙalƙashin wannan muzakira nan na kawo wani abu kasancewar kai mai karantawa takan yi ka koma cikin wani littattafai sai ka gani yadda malamai suke tsara adwarin wannan saɓanin abin da yake cikin nan ne sai nan kasa na ce bai da annal akharun fi taqsimihim li tilka al-adwar yura'una al-ahdath as-siyasiyya wal ijtima'iyya allati kana laha asarun fil fiqh al-islami da yawa duk da kasancewa wa'ansu daga cikin malaman fikihu suna dibawa akan abubuwa da suka wakana na daga siyasa lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam siyasa umar siyasa abubakar siyasa wannan kwalafa'ur rashidin wanda fitina ta mamaye su lokacin da suke khalifanci siyasan manya-manyan tabi'ai siyasan daular umawiyya wannan inhiyar daulatul umawiyya samun sabuwar daula daulatul abbasiyya rukudi inta a wannan inhidat bagdad da sauransu duka irin wannan abubuwan suka yi mura'at ya suka ce a'a to mu koma kalkashin wannan ahdas as-siyasiyya baya da haka al-ijtima'iyya abinda yake alaka mu'amala ta da wane da wane dukkan abinda yake social mu koma hemi la'akari a kansu sai mu hutar da adawar na attashri'ul islami shine fayuqasimunahu ila al-adwar al-atiya sai suke kakkasa shi zuwa ga adawar ko kuma zamanin nuka kama haka shine ahdut tashri zamani na lokacin da aka sabkar da shari'a ta wannan addinin musulunci alkur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine nan suke cewa min min albisa ila wafatir rasul sallallahu alaihi wa sallama daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 41 daga shekarun shi zawwa mutuwar shi 11 ga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga ad-dawrul fiqhi al-awwal kaga wancan sai suke itlaqin shi akan ahdut tashri' shi kuma wannan na biyu daurul fiqhi al-awwal zamani na harko wanda aka fara magana akan fiqhu shine asrul khulafa ar-rashidin daga 11 zawwa shekara ta 40 amul jama'a am shekarar da aka afwan shekarar da aka kashe aliyu shekarar da ta zagayo ta kasance amul jama'a shekarar da muawiya ya sakin ma afwan hasan ya sakin ma muawiya ragamar khalifanci na mummunai sannan ad-daurul fiqhi thani al-fiqh fi ahdi shighar as-sahaba wa kibar at-tabi'in ila awail al-qarn ath-thani al-hijri shine fiqh lokacin kananan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da manya-manyan tabi'ai zuwa harkon karni na biyu na daga hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na uku addaurul fiqhi ko na hudu addaurul fiqhi al-thalith al-fiqhu min awail al-qarn al-thani ila muntasafi al-qarn ar-rabi daga harkon karni na biyu zuwa tsakiyar karni na hudu shine a lokacin nan aka samu sai imam aka samu aihuwar al-mazahib al-fiqhiyya sannan na biyar addaurul fiqhi ar-rabi الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد ɗari shidda da hamsin da shidda daga tsakiyar ƙarni na hudu zuwa faɗuwar garin bagadada sai na biyar min suƙoɗe bagadad ila alwakti alhajar daga faɗuwar garin bagadad zuwa wannan ranar da muke ciki duk da shi ma dai kamar yadda na bayyana za mu tsaya ne akan abin da ya shahi al'a'immatu almazahib al'arba'a harko tamhidi shine mafhumut tarih muna ji ana istuwar shine tarihi to menene ainihin tarihin yuradu bit tarih ta'rifu alwaqt abinda ake nihi da tarihi shine a nuna maka a sanar da kai lokaci shine arraha alkitab wa arrahahu wa arahahu waqatahu ay bayyana waqtahu duk abinda za a bayyana maka lokacin shi a ce maka hadisa kaza a lokaci kaza ta abu wannan shi ne tarihi wa ilmu tarih ilmun ya tadammanu zikra alwaqa'i wa awqatuha wa ma jara fiha min ahdath ilmin tarihi shine ilmin da ya kumshi ambata duk wani abubuwa da suka wakana a jiya shekaran jiya shekara goma da suka wuce shekara talatin da karni ɗaya da suka wuce kuma da abin da ya wakana ya ce wa makana laha min asarin fi hayatin nas kuma da duk abin da yake da wani tasiri a cikin rayuwar mutane wa tarihu ilmi min al'ulum ayyan kana nau'uhu dukkan wani tarihi na wani ilimi in wani irin ilimi ne sai ka ji an ce maka yashmal nash'atu hadha nash'atu hadha ilm zai kumshi ya akai aka kirkir wannan ilimin ya akai aka aiho shi ya akai ya girma wa marahilu tatwirihi kuma da matakayyan da wannan ilimin ya bi har ya zamanto ilimi ne wanda yake mustaqil in ya kasance da yana tare da wani ilimi a ya samu istiqlaliyya akan wani ilimi ya girma ya kai wani ilimi yanda ya kai wata kimma wanda shi ma zai tsaye da kahuwar shi wa hayatu rijalihi kuma da rayuwar mazajen da suka dau yaunin rubutu akan wannan ilimin da isar da wannan ilimin wa ma qaddamuhu min min nitajin fikriyin li khidmati hadha al-ilm wan nuhud wan nuhud bihi kuma da abinda wannan mazajen suka miƙawa wanda suke bayan su ko wanda ba su da ilimi kamar su diddan sabida natajin fikri na daga natija ta tunani dan hidimar wannan ilimin kuma da hulhudu shi da sake mai kama da sake mai riga diddan mutane su amfanu a samu wata natija kalkashin wannan ilimin da wannan shi ke nuna maka lalle matsala ta tarihi matsala ce ta a tsaya a bayyana maka wannan ilimin a yaushe ya samu ya aka yi ya samu suwa suka ɗauki yaunin samuwar shi a haka da ya kumsa kuma wani irin ƙoƙari magabata suka bada akan wannan ilimin ita kuma ma'anar shari'a ko kuma a tashri shine idan muka koma bangaren lura shine masdaru masdaru shar'a bit takhfifa masdari ne na shar'a yusharri'u tashri'an wat tashri'u masdaru shar'a shi kuma tashri' masdari ne na ashar bi at-tashdid wa shari'atu fi asli al-isti'mal al-lughawi idan muka koma bangaren luga yanda malaman luga suke isti'malin lafzu ash-shari'a shine mawridul ma allazi yaqsudu lish-shurba allazi yuqsadu lish-shurba shine wani wuri wanda yake makwararar ruwa ce wanda ake nufata ko mashaya ce wanda ake nufata dan a sha ruwa daga cikin ta sannan bayan lokaci istamalaha al-arab fi tariqati al-mustaqima ma larabawa ne suka ce a idan an ce maka shari'a ita ce wata hanya wadda take miƙaƙƙa kamar yadda muka samu a cikin alkur'ani sun maja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan muka sanya ka akan wata hanya wani tafarki wanda yake miƙaƙƙe da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi wannan tafarkin kamar yadda aka umurce ka ka bi shi kamar yake cewa shuri'atul ibl idza waradat shari'atul ma wannan akwai can sama ya kamata ya koma yace wa shar'a lahu al-amr ai an shar'anta mai wani umarni bi ma'ana sannahu wa bayyana tariqatuhu ai an sannanta mai an bayyana mai hanyar da za ya bi akan wannan al'amarin kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a shura shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan tabbas an shar'anta muku abinda aka an shar'anta muku a cikin wannan addinin me aka shar'anta muku shine wata hanya wata sunna wadda za ku bi ta don ku samu dace a rayuwarku ta duniya da ta gobe kiyama shine irin abinda aka yi wa annabi Nuhu wasiya haka da sauran annabawa ulul azm wanda suka biyo bayan shi وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لن يعلم به الله شن سنا da wa'ansu abukan tarayya ne wanda suka sannanta musu wata hanya wanda za su bibiye ta a cikin wannan addinin koma bayan abinda ubangiji ya shar'anta musu wanda ba a musu izini akan haka ba kaga wannan duka yana nuna maka lalle shari'a hanya ce wadda take miƙaƙƙa ko kuma hanya ce wadda ko sannanta maka wani abu ne wanda yake wanda za ka bibi hanyar shi don ka mora ko kuma ka amfani da shi mamar ku na wutacin nan da kwayo ku na wutacin nan idan ka koma cikin albaharul muhit na firuz abadi yake cewa a shari'a ma shara'ahu allahu al'ibadi shari'a shine duk abin da ubangiji ya shar'anta dan bayan shi wannan ita ce ake kira da shari'a idan muka koma kan istilahi nan za ka gani kamar da kwai cin karo na kawo matsala ta istilahi na kawo matsala ta malaman fikihu su wurin malaman da suka rakkaza a kan tarihun tashri sai suke cewa idan aka ce maka a shari'a ko kuma malamai alawajin umum suke cewa idan aka ce maka shari'a shine ma shara'ahu Allahu li ibadihi min al-aqaidi wal ibadat wal akhlaq wal muamalat wa nuzm al hayat fi shu'abiha al mukhtalifa li tanzim alaqati an-nas bi rabbihim wa alaqatihim bi ba'dihim wa alaqati ba'dihim bi ba'd wa tahqiq sa'adatihim fi ad-dunya wal akhirah sai cewa ai abin da ake cewa shari'a a so nawa kana ji ana mu a shari'a mu a shari'a to abin da ake cewa shari'a shine duk abin da ubangiji ya shar'antawa bayan shi na daga aqida na daga ibada na daga halayya na daga mu'amala ta yau da gobe da tsarin rayuwa ta dukkan wani bangarorinta kowace irin rayuwa yace litanzimi alaqatin nas bi rabbihim ba dan komi ba dan a nazzaba rukuma na kujera a rukuma na kujera a kudanar don a nazzama alaƙa a tsara alaƙa bawa da ubangijin shi ko kuma alaƙa bayi tsakankaninsu da junansu wata haƙiƙi sa'adatihim fi duniya wal akhirah kuma da tabbatar da jin daɗinsu a wannan rayuwar tasu ta duniya kaga kenan wannan shi yake nuna maka shari'an nan da aka kawo ta ba don komi ba don mu mora a nan duniya mu mora a gobe kiyama kaga nan sai kawo duk abin da aka shar'anta na daga ibada bayan ibada aqida bayan aqida halayya bayan halayya mu'amalolinka duk abin da zai gyara tsakankaninka da kai da ubangijinka tsakankaninka da kai da ƴan uwanka abokan zamanka da sauran musulmai wannan shi ne ake kira da shari'a ba don komi ba don a tabbatar da zamantakewa ku mai kyau a tabbatar da jin daɗinku a rayuwarku ta nan duniya da ta gobe kiyama wasu daga cikin malaman shari'a suke cewa majmu'atun min al-awamir wan nawahi idan aka ce maka shari'a shine wani wa'ansu dunkulallun abubuwa ne na daga wanda suka kumshi umarni suka kumshi hani wal irshadat suka kumshi shiryaswa akan wata wata wata wata turba wanda ita ce siratul mustaqim wal qawaid allati yashri'u yashri'u yashri'uha Allah lil umma ala yadi rasulin minhu minha kuma da ƙa'idodi wanda ubangiji yake shar'anta su game da al'ummar shi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya da'uha ilal amali biha yana kira zuwa ga ai aiki da ita wa yuballighu ma addallahu min al-jazai liman ata'a wal azaba liman asa kuma haka ya isar da wannan sakon kuma ya isar da duk alkawalin da ubangiji ya yi na daga sakayya ga wanda ya yi biyayya kuma ya yi galgadi da dukkan wata azaba da za ta biyo baya ga wanda ya saba nan sai na cigaba da cewa wa yudraku lafzu shari'a fi islahil fuqaha'i ala ma'anayi ana iyawa a yi itlaqin lafazin shari'a a halishan malaman shari'a ko malaman fiqhu akan ma'anoni guda biyu kaga wannan shi zai nuna maka kamar maganar da zai yi a nan talhisi ne na abin da ya wakana a can ai can mun ce ibada mun ce mun ce aqaid mun ce ibada mun ce akhlaq mun ce mu'amalat to nan malaman fiqh ya suka ce a'a ai mas'ala ta shari'a da kwai am da kwai al-khas shine al-awwal amun يقصد به الأحكام التي سنها الله لعباده عن طريق عن طريق واحد من أنبيائه عليه السلام shine dukkan wani hukumce-hukumce na shari'a wanda ubangiji ya sannanta ya umarci bayu ko ya sannanta su ko ya sabkar da su ya wajabta wa bayu ta hanyar ɗaya daga cikin annabawan shi ka gani za muna da shari'a annabi musa ko da kullum ja'alna minkum shir'atan wa minhaja haka da kwai shari'a annabi Isa da kwai shari'a annabi Ibrahim da kwai shari'a annabi Idrisa da kwai shari'a annabi Dawud da sauransu kaga kowanne da kwai abinda ubangiji ya tsara kaga shari'a wadda take a cikin attaura ta annabi Musa ba ɗaya bace wadda wadda take cikin injila ba an zo da injila mukammilan muhaiminan alaihi ko dan ta cike gurbin abinda babu a cikin attaura wa'ansu nauye-nauyen da aka dora ko a shara'a abinda aka wajabta a hudda su a gyara can a daidaita ta wanda zai yi daidai da tahiyyar mutanen ko banu isra'il na lokacin annabi isa alaihi salam kuma bangaren al-ma'anar khas wa yuksaru biya ash-shari'a al-islamiyya idan muka ce ash-shari'a shine he mu bar wannan mas'ala ta al'am saboda mu ɗan al'umman manzan Allah ne maganar da muke yi akan duk abin da ya shafi manzan Allah da al'ummar shi muke yi da abin da aka shar'anta mana kalkashin kalkashin kalkashin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya sanya dan muka ce kaga ala wajhil khas yuqsad biha ash-shari'a al-islamiyya shine shari'a ta musulunci wadda ta kumshi al-aqaid al-ibadat al-akhlaq al-mu'amalat da sauransu au ma shara'a Allah li ibadihi an tariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko kuma abinda ubangiji ya shar'anta game da bayin shi ta hanyar Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan sai na dan lakhasa nake cewa fa shari'a tashri ya'ni sinnu shari'a wa bayanul ahkam abinda ake cewa at-tashri a gani mu rike da kyau saboda zamu yi amfani da wannan kalma a nan gaba sosai at-tashri shine sannanta wannan hukumce-hukumce na shari'a duk wani abin da muka gani wahayi ne ko kuma sunna ce ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama ko umarni ne daga gun Allah ko manzan shi wannan shine muke kira da at-tashri' ghayra anna at-tashri' bi hadha al-ma'na lam yakun illa fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallama mulahaza nan a kula da kyau at-tashri' bai kasance ba in ba a lokacin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama sannan ta mana wannan hukumce-hukumcen na shari'a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaɗai ya kasance ina buƙatar da mai duka da mai karanyon su ringa jan layi inda abin da mutum zai rubuta a gini ya rubuta saboda wani abin dan wadda hawa zabi kuma da kwai abubuwa wanda mulahaza ce a gani wani zai dauka za mu zo duka bayanin nan da muka yi wani zai fahimta a tashri'in daga lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu mas'ala ta tashri'i muke yi a'a shine nan na kawo togaciya nake cewa lam yakun illa fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama ai ainihin tashri' bai kasance ba in ba a lokacin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa ala lisanihi faqat kuma ta bangaren halshen shi kadai لأن الله تعالى لم يجعل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم سلطة الشيء وسن الأحكام سبيل الله بيباو كوا با damai ya sannanta mana hukumce-hukumce ya tabbatar mana da hukumce-hukumce a kawo mana matsala ta shari'a in ba ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba haisu annar risala qad kumilat wa tammat ala ahdi sallallahu alaihi wasallama wannan dan sakon da aka baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da shi a lokacin shi a ya isar da shi yake cewa ala halbal laktu kamun shi kwana ta sa'in Allah ya amshi rayuwar shi yace jama'a ku shaida na isar suka ce ka isar ka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina duk da bayan shi da kwai abubuwan da suka sabga a cikin alqur'ani yake cewa وما يكون بعد وفاته من اجتهاد من اجتهاد الصحابه او التابعين او ائمه الفقهاء فانه ليس تشريعا على الحقيقه دول اجتهادات ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi tun daga Abubakar har zuwa yanzu a cewa ne yana da malika fiqhiyya yana da ahliya ta yin ijtihadi har yanzu dukkan su wa'annan ba za mu kiraye su ba a tashri'i ba sai dai mu ce kurmu wannan ijtihadi ne na wani wane ya gani yushatu nazarin shi karkashin al-masadir na at-tashri yana ganin kaza kaza ne kuma hada mafi rinjaye ne kaza ko kuma ijtihadin malamai wanda za su yi a yanzu su tabbatar mana da hukuncin wata mas'ala ko wata nazila ko wata hadisa idan ta abku kamar majmu'u al-fatawa wannan lajnar da'ima kamar wannan rabita al-fiqh al-islami da sauransu sai wata mas'ala daban zaka gani an ce maka at-tashri' da yawa zaka gani a cikin littattafanmu na fiqh za a ce maka at-tashri'ul wada'i shari'a wanda wani ne ya zamna kurmi yayin tunani ya tsara ya dora mana kamar kwada da gare mu constitution da gare mu kwada penal kwada wannan kwada penal kwada waye kwada waye kwada waye duka za ka gani wannan su ne ake kira da at-tashri'ul wada'i sai dai nan za mu yi tambihi akan haka abinda ake kira da at-tashri'ul wada'i al-qanun alladhi takhtaruhu al-jama'a li tanzim shu'uniha kulliha shine wani qanun wanda jama'a wata jama'a kebantatta mutanen Nijar ne mutanen da magaran ne a'a mutanen wannan masallacin ne za su zamuna su ce to tsari kaza ba a shigowa masallacin nan in ba karhe 8 ba in aka liƙe karhe kaza ba a sake budewa ba sai lokaci kaza ba wanda ya shigo in bai da kart za ya huta in ya shigo ga inda zai ajiye injin shi ai kaga wannan kawanin ne su ne ake kira da ka'idodi wanda kanun ne mu muka tsara kaza kaza zai kasance ba don komi ba da tanzimi shi'uni ha kulle ha don su tsara dukkan wani sha'aninsu a cikin rayuwarsu sai dai nan jaral urf kathirun min alkatibina ala tasmiyatil qawanin alwada'iyya bi tashri'il wada'i al'ada na malamai masu rubuce-rubuce zaka samu idan sun zo suna bayani akan at-tashri'ul islami za su ce a ai at-tashri'ul wada'i wa tasmiyatul wahyi ilahi bi tashri'is samawi shi kuma wahayi wanda ake sabkarwa alkur'ani ko sunna sai su ce a shi wannan shi at-tashri'u samawi ne shi kuma abinda wa'ansu mutane suka tsara at-tashri'u alwada'i ne yake cewa wal haqqu anna ash-shar'a aw sharia la yajuzu itlaquha illa ala tariqati al-ilahiyya a gaskiya idan aka ce maka ash-shar ko kuma aka ce maka ash-shari'a ko aka ce maka at-tashri' baya cancanta ayi furuci akan shi in ba akan tafarki ba ko hanya wadda ubangiji ya sannanta mana ya sabkan mana da hukumce-hukumce ya umarce mu akan su duna siwaha min tara'iqin nas wa anzimatihim kuma bayan abin da wani zai zamana ya tsara ya ce a ni ga abin da na gani a tsara su wani su kaza wa tujadu furuqun kathira bayna tashri'u samawi wal wada'i kuma da kai bambance-bambance tsakanin shari'a ta musulunci da shari'a ta wanda wani zai tsara wannan tsallake shi ko sai a karanta larabcin karin wanda yake bukata daga baya sai karanta larabcin tunda ai ba sai an fassara ba kowa ya sani da kwai bambanci abinda wani katon banza zai tsaya ya tsara da wanda abinda ubangiji zai sabkar kaga ni alqanunul wada'i tanzimun bashariyun min sun'in nasi mutum ne zai tsara kayan shi layin baki muqaranatu bit tashri'i samawi baya dacewa ai muqaranar shi da shari'a wadda take gun ubangiji alladhi ja'a min indillahi lil farq bayna al khaliq wal makhluq da dan bambancin da adda kai tsankanin wanda aka halitta da wanda ya halitta kuma haka tunanin ba zai zo ɗaya ba yake cewa billadun hakimin khabirin ko alimin ko duka da kwai a gani abu ne wanda tanzilun min hakimin hamidin a gani sabkarwa ce wannan shari'a tamu sabka ce wanda hakimun hamidun ne ya yi ta aka dai duka gashi nan dai bayanai ne ne guda shidda na zano akan bambanci tsakankanin at-tashri'ul wada'i da at-tashri'u as-samawi kenan ayi hakuri sai mu huce da kai zuwa ta ta'rifu at-tarikh ta'rifu at-tarikh at-tashri' umuman ai can baya mun yi bayani akan abin da ake nihi da tarih mun yi bayani akan abin da ake nihi da at-tashri idan ka hada mun su gu daya abinda tarihut tashri zai baka shine al-ilmu alladhi yubhathu an halati al-fiqh al-islami fi asr ar-risala shine ilimin da yake nema yaya halin mas'ala ta fiqh take lokacin da aka sabkar da wannan sakon to me fiqh saboda wannan na ce bari a nan gaba sai in kawo ne ma'anar fikihun wa'ansu wani takan yi ya manta a waccan daular tamu da muka yi mun yi bayani akan fikihu wani takan yi wani ya manta ko wani ya shagaltu kenan a nan gaba sai mu wuce saboda fikihun saboda za mu yi ta maimaita kalmar fikihu a santa sannan a fahimci ina aka sa gaba shi ne nan wa ma ba'dahu min al-usur da halin fikihu bayan asrul risala kenan lokacin sahabbai duka wannan aduwar inda dazunan bata a halin fiqhu ya ya kasance wannan shine ake kira da tarihu tashri' min haythu ta'yin al-azmina ta yanda za a ringa ayyanawa a ce daga lokacin wani zuwa wani daga lokacin manyan sahabbai zuwa lokacin karshen sahabbai zuwa lokacin manya-manyan karshen khalifofi ar-rashidina daga lokacin su kananan sahabbai manyan sahabbai shine ta'yinul azmina allati unshi'at fiha tilka al-ahkam wanda aka ƙagi ko aka samar da wannan wancan hukumce-hukumcen wa bayanu matsara alaiha kuma bayanin abin da ya wakana a lokacin wannan na daga rayuwarsu fiƙihun abin da irin gudunmuwa da aka bai wa fiƙihu a halatun numu halatun nuhu da halatun rukud min naskin wa taksisin ɓangaren nasar da aka yi ko bangaren taksisin wani abu da aka yi cikin man waccan daular tamu mun yi bayani akan annasih mun yi bayani akan at-takhsis wa tafriqu ma wa tafri'in kuma da abin da aka farra'a shi ya kasance reshe ne kalkashin wata babban mas'ala wa ma siwa zalika da abin da yake koma bayan haka wa an halatul fuqaha ka gani bayan mas'ala ta fiqhu a kowane zamani halin su malaman na fiqhu yaya suka rayu wata irin gudunmuwa suka bada ai dama can a bangaren tarihi mazan da suka yi abin al'adas inda yawa kana su ba sai kayi magana a kansu shi ne nan na kawo wa halatul fuqaha wal mujtahidin halin malaman fiqh da wanda suke ijtihadi a wannan lokacin wa ma kana lahum min sha'ni tilka ahkam kuma da abin da ya kasance sha'anin su abin da yawa kana tsakankanin su da wannan hukumce hukumce wani kallo suka bi wani tsari suka bi na su zakulo da wannan hukuncin na wannan shari'a yaya suka yi yaya aka yi yaya zai kasance duka shine insha Allah zamu karanta a cikin wannan tsarin namu shine nace wa yajdur bina an nu'arrif al-fiqh an nu'arrif al-fiqh wa nubayyin majalatu dalilin wannan nace fiqh mas'alar ta duka mas'alar tarihul tashri'i tana rakazuwa ne kan fiqh da malaman fiqh to ai yana da kyau mu san meye fiqh yana da kyau mu yi magana akan fiqh da majal inda fiqh yake shiga فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية شيء من فقه شيء إلمي ده حكمته حكمته نشريعة وانت أكي أيكي ده سوكاغا سابانو حكمته حكمته نأكيدا دق أبن ده زيت يا ذات قدر تي وانا با فقه ميكي كرا شبا دق أبن ده كبان كذا سأيكتا وانا شيني أكي كرا ده الفقه من المكتسبة من أدلتها التفصيلية وانت أكي زاقلوسو kalkashin dalilai wanda suke rarrababbu ba adilla ba wanda take al-ijmaliyya idan kuma muka ce al-adilla al-ijmaliyya mun koma masala ta usulu al-fiqh ina fata wanda muka yi waccan daurar da su sun fahimci masala amma majalatuhu faqad jara ba'd al-fuqaha ala taqsim al-fiqh ila qismayn inda fiqh yake shiga majal in shi aga malaman fiƙo idan ka koma za ka gani sun kasa shi gira biyu alkasmul awwal al'ibadat ɓangare na harko shi ne ibada ita kuma wannan ibada kulluma yunazzam kullama yunazzimu alaƙatar fardi أو علاقة الفرد بربه بدءا من الطهارة مرورا بالصلاة والصوم والزكاة والحج دق أبن ديكي tsara alaƙa bawa da shi da ubangijin shi kama daga tsarkinka sallarka azuminka zakkarka hajjinka duka wannan su ne ake kira da al'ibadat ɓangare na biyu shi ne al'mu'amalat duk abinda yake ɓangaren mu'amala shi ne ma yi nazimu alaƙatul fard bil jama'a wa awul afrad awul duwal islamiyya duk abinda yake daidaita alaƙa mutum da shi da wa'ansu jama'a ɗan uwan shi dangin shi abokan aikin shi abokan karatun shi ko kuma alaƙar wani mutum da wata daula ta musulunci wannan shi ne ake kira da al'mu'amalata shi sanya muka koma a dunkule kaga ɓangaren ibadat su ne duk abin da za mu aiwatar ibadanmu azuminmu zakkanmu sallanmu hajjinmu wannan su ne al'ibadata ɓangaren al'mu'amalat muna iya kasa su kashi biyu da kwai al'ahwalu shaksiya da kwai al'mu'amalatul maliyya dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke al'ahwalu shakhsiyya shine fiqhul usra wanda suke alaƙa ta ne da ni da wani ɗan adam ka gani a cikinsu da kwai aure da kwai saki da kwai idda da kwai shayarwa reno da kwai rabon gado dukkan su wa'annan suna shiga ƙarƙashin al'ahwal ash-shakhsiyya bangaren al-mu'amalatul maliyya sune al-biyu sune ar-rahn ash-shufa al-mudaraba al-salamu da sauransu duka wa'annan su ne duk abin da yake da alaƙa da kuɗi wanda ka ba da na ba ka na saya ya saya ya amsa na shi ne ake kira da al-mu'amalat al-maliyya kina wannan al-mu'amalat muna iya afwan da kwai al-jinaya shi ma duka tana cikin al-mu'amalat shine duk abin da wani laifi wani da zai wa wani shi ma duka wannan yana shiga cikin al-mu'amalat in ya kashe a kashe shi in ya kama a yi mai haddi ya sha giya a mai haddi da sauransu sai gaba ta ƙarshe wadda ƙalƙashin tamhidin nan za mu yi wannan shi ne alaƙatul fiƙah bi shari'a al-islamiyya alaƙar fiƙihu da shari'a ta musulunci lalle shari'a ta musulunci a amu min al ta yi girma akan alfiqh saboda idan an ce maka shari'a tashmalu ala jami'il ahkam ash-shar'iyya al-muta'alliqa bil ibadat tana kumsar dukkan masu hukumce hukumce na shari'a wanda take da alaka da ibada ka ahkamul aqaid kamar hukumce hukumce na aqida kaga wannan shari'a shari'ar musulunci ne waye yazo ya bayyana mana ga yadda ya kamata mu kudurce ubangiji a cikin zuciyarmu ai shari'a ce wahayin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karantar wanda aka yi mai ka isar musu da abin da aka karantar da kai kalkashin haka muka fahimci lalle wajibi ne mu kudurce tsoron Allah mu kudurce imanin mu a cikin zakatan mu ka gani nan shari'ar musulunci abin da yake da alaka da ibada ka hukumce hukumcen aqida halayya ibadat mu'amalat dukkansu suna shiga karkashin ash-shari'a al-islamiyya amma dai ina aka ce maka al-mu'amalat wannan al-fiqh shine la ya'ni illa bil ahkam al-amaliyya ba'a ya la yu'na ba'a ba'a nuhata in ba hukumce hukumce ba na na hukumce hukumce wanda ake aikatawa da kabbai wa hiya allati tata'allaqu bil ibadat wal mu'amalat ita ce wadda take da alaka da ibada da mu'amala wa bitali yakunu akhas min shari'a al islamiyya kenan fiqhu zai kasance wani bangare ne daga shari'a ta musulunci an fahimta yanzu za mu shigo addaurul awwal tenuwa ta farko lokacin da aka samar da wannan shari'ar ta musulunci za mu yi karatu a gurguje ina fata a ba mu aron kunnuwa a maido hankali duk don mu fahimta ina kyauta zaton insha Allah duk wanda ya haɗa abin da yake cikin wannan muzakkira to nan gaba duk wanda zai kawo mai matsala ta ya aka aka samar da shari'a ko tarihun tashri'i insha Allah zai san abin da ya bada amsa a kan shi wannan zamani al'asr tashri' zamani na hukumta ko sinnu hadhihi al-ahkam na tabbatar da hukunci hukumce hukumcen wannan shari'a shine zamu bayani akan shi shi kuma shine muntalaq muntalaq da shine zaka iya fahimtar su in baka fahimci wannan zamanin ba duk abin da za a kawo a baya a bayyana maka to za ka ji kama ana ma jaki ne karatu saboda tilas nan shi ne tushe idan ka bar asal fara'in ya maka amfani ba zai maka wani amfani ba shi san ya muleka magani nan kamun in shiga sai na kawo halatul arab qabla al-islam saboda yana da kyau lokacin da aka sabkar da wannan sakon lokacin da at-tashri'ul islami hara ka san irin halin da larabawa suka tsinci kansu halin da aka aiko manzan Allah a cikin shi halin da shari'ar wannan tawara halin larabawa kamun zagon musulunci a gulguje kanatil arab al'umma al'arabiya abinda nake so in yayi mu karanta larabcin sai mu yi waƙafa kamar in muka yi da sharhi sai mu yi waƙafa kamar minti kamar rabin minti inda kai wanda yake da wata kalma bai gane ta ba sai ya faɗi sai a ɗan wannan in mutu in bai gane wani abu ba sai wannan saboda mu samu mu kammala muzakkira mata ƴan uwa mata yayi yayi mu ci gaba كانت العرب كانت الأمة العربية في مجموعها أمة أمي أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا علم الحساب كما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إذا ما كدوك لا ربوا سنكسنتي al'umma ce wadda take bobawa al'umma idan an ce bobawa ummi shine wanda bai san rubutu ba bai san ba ba arabu ba boko bai rubutawa bai karantawa wannan shi ne al'ummi kuma a haka manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tarar da mutanen shi kuma tsari na Ubangiji ya kaddara wa manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance bobawa bai iya karantawa bai iya rubutu ba game da manza Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan daraja ce game da wani wanda ba manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ba tawaya ce shi sanya Ubangiji ya ce mu ne wanda muka aiko da annabi wannan annabin da muka aiko ya ce ummi bobawa da ɗan safon kara na yake cewa tabbas mu ne wanda muka aiko da annabi wannan annabin bobawa ne don ya kasance manzo ne daga cikinku nan sai nake cewa wal insaf yad'una ila alqawl bi anna al-arab ala ummiyatihim kanat fihim khisalun hamida minha minha al-karm wa shujaa wa al-wafa wa hubb al-hurriya wa nashrat al-mazlum kama anna lahum sahmun kabirun wa hazzun wafirun fi ba'd al-ulum allati taqumu ala at-tajriba ka ilm at-tarikh wa akhbar al-umam wal qaba'il wal ansab wa ash-shi'r wa funun al-balagha wa ilm at-tibb wal filq wal falak wan nujum wa ma yata'allaqu min al-ihtida'i fi al-barr wal bahr kama qala ta'ala wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna mu yi wa larabawa adalci duk da kasancewar gobayi ne ba sa karanta ba sa rubutawa za ka samu tsiraru ne daga cikinsu wanda suka iya karanta suka iya rubutawa duk da haka za ka sami suna da wa'ansu halayya wanda suke masu kyau kamar karamci kamar jarumta cika alkawali san alhurriya shi ne abin manta ba wani abin da ya wakana lokacin kisra lokacin kaisa da aka zo aka ba shi labari lalle annabi ya zo daga cikinsu sai ke cewa bari ya jarraba halin mutanen shi da halin larabawa saboda ya ce larabawan nan kamata yi yanzu muhara aurensu sai kasance muna dangantuwa tare da su su kuma a lokacin nan a halinsa a lokacin jahiliya ba kowa ba ne ba balarabe ba bai isa bai daga yatsa barantana ya daga kanshi sai suka ce waziran shi suka ce da malaman shi suka ce ya za a yi mutanen da ba kowa ba wanda musan bisa da hadara bisa da kaza bisa da kaza a ce wai mu sanya dangantaka tsakanin mu ma aure su suka ce ba wannan lissafi yace to shikenan wata rana ya zo fada aka ɗauko akwati na zinariya ya ce waye zai yi tsirara aihuwan ma'aihiyar shi in ba shi wannan zinariya ya ce he ga shi nan manya-manyan waziransa suna kwabe riga kowa ya ce ya ɗauka ya ba wa na harko ya sake irin haka abin da yawa kana mamanta ba da kwai abin da ya aikata abinda dai wani abu ne dai wata ɗin gasa ce dai wanda ya wannan yi tsirara ya ba shi wannan ijazar shi kuma wannan ijazar shi ne sanduki ne na daga zinariya ya ce ya yi maimaita musu haka hasu biyu ya tabbatar wai suna da karamci suna da hurriya nauyin wani abin duniya ba zai tsone wasu ido ba su zubar da mutuncinsu ba ya musu haka har so biyu ya gashi nan fada kowa tsirara yake ya shi kadai ya ce wata rana irin laraba wanda suke zuwa cin kasuwa ya sa aka kirawo mai ɗaya daga cikin laraba da aka kirawo mai ya hudu wannan akwatin ya ce kamun ya yi magana sai gashi nan wannan yan fadar tashi da malaman nan suna nema su yi tsirara ya ce musu mahalar mahalar a ɗan jinkirta ya ce wannan balaraba abinda nake so ina so ka yi tsirara in baka wannan wannan wannan wannan sandukin na zinariya ya ce aiko ko kashe da za ka yi ya ce wallahi ba wanda yi sai da tsiraici na a lokacin da ya ce mutu shi ke ya mai kyautar da zai yi ya ce musu shi ne abin da nake faɗi muku larabawa suna da abin da ku buku da shi shi shi ne mutunci da karamci ya ce shi sai ya ce muku ba haɗa dangantakarku da su ko kun yi ƙoƙarin ku samu mutuncin kun samu karamci shi ne ne yake cewa duk da haka mu ma laraba wannan adalci ilimin ma ɓangaren abin da ya shahi tarihi abin da ya shahi tarihin al'ummu wanda suka gabata abin da ya shahi ƙabilolinsu dangantuwarsu za a ce maka muhammad bin bin abdullahi bin har zuwa isra'ila alaihi salam kaga wannan in ba ilimin ba ya za a yi wannan kaga ni abin da ya shahi haraka annasab dangantaka suna rike ta haka abin da ya shayi ilimin ashiyar suna da kaso su ukaz wanda ake zuwa a yi baje kolin ilimi wanda a yi baje kolin alkasa'id haka funun na balaga zaka sami sun yi kowa sanin abin da ya shayi harakar balaga shi sanya da alkur'ani ya zo suka ce gaskiya ne ga garaba ne wani bai isa ya zo da irin shi ba haka ilimi wanda ya shayi bangaren likitanci larabawa suna da haka haka samu hatta da matansu sun kware akan haka a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mata suke yin jiya su suke yin likita suke haraka abin da ya shahi magani haka ilimin alfalak ilimin astronomi aka samu suna da wannan ilimin duk da kasancewar ilimin da kwai attasha'u ba a cikin shi aka ilimin tauraru haka da taurarin ma suke shiryuwa kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin nahal wa alamatu wa bin najmi hum yahtadun alamomi ne wannan tarmamun kuma su wannan larabawa a wannan lokacin da wannan tarmamun ne suke fahimtar ina ce gabas ina ce yamma ina ce hanyar garin suwa ne ولم يكن لهم قانون مدون يمكن الرجوع اليه حال الخصومات sai dai larabawa nan bisu da wani kanun bisu da wa'an sai dokoki wanda idan an samu matsala za a koma ya ce to kaida kaza mi tace kwadi na kaza mi yace sai dai in kanat ladaihim ba'd in kanat lahum ba'd al'adat wal a'raf wa taqalid al mahfuza walati yaqum bi tatbiqiha shaykh al qalbi qabila indama yuradu alayhi niza'un ولما جاء الإسلام أقر من الأحكام التي تعارف عليها العرب ما كان صالحا وألقى ما كان منها فاسدا فأقر الزواج بالطريقة المعروفة الآن وألقى ما كان معروفا من أنكحة فاسدة كنكاه الاستبضاء وغيره وأقر في مجال الإمام المعاملات البيوء, البيوء القائمة على التراضي كالسلم والمداربة وجعل لها ضوابطها المعروفة في الفقه الإسلامي وألغى بيوع الضرر كبيع السمك في الماء وغيره an fahimta kenan alakashe bisu da wani ka'idodi wanda za su koma kan shi a ce a inda da kwai matsala bari mu kowa mu ɗauko ka'ida kasa sai dai idan rikici ya wakana sai a ce to a ta yi wurin shekul ƙabila latijo shugaba mai gari ko mai unguwa sai a ta hiyar raba hukunci amma dai shi ma bai da wata ka'ida ijtihadin shi ne zai yi a waye mai gaskiya ya ba mai gaskiya gaskiya yace kuma duk da haka kaka samu a cikin jahiliyyar nan da kai wa'ansu abubuwa dama ai an same su akan bulbulan addinin Annabi Ibrahim alaihi salam suke tabbatarwa kakansu Annabi Ibrahim kuma suna kan addinin kakansu Annabi Ibrahim hakan ya ba su damar da kai abubuwa wanda suke aiwatarwa wanda yake da kamanceceniya da shari'a ta musulunci wanda lokacin da musulunci ya zo sai ya tabbatar da su abin da yake shashandu ne abin ne wanda yake na shirme addini sai ya ilgaye su kama aure nikahul istibda na kawo shi nan nayi zaton wani zai tambaye ni nikahul istibda nikahul istibda shi shine a jahiliya gurin miji da mata lokacin da ta yi da jininta sai ya ce to daga yau na haramta ki sai kin dauko cikin wani sai ya kai ta gidan wani ta zamuna zata zamuna tsawon lokacin da za ta iya ɗaukar ciki idan ta ɗauki cikin wani ya tabbatar da ta ɗauki cikin sai ya ce mata a lokacin nan sai ta dawo gidan shi ta zamuna wai kun san dan ni irin yadda zaka ɗauki ɗan masu ka kai garken wani to haka ne wai san dan a sami iri saboda wani jarumi ne yana da karamci idan an aiwa ɗan nashi ne kenan shi ma ya samu iri na jarumta da karamci a ga wannan a jahiliya ana wannan auren ga da addinin musulunci ya zo sai ya haramta wannan arman ya ce babu irin shi ya tabbatar da aure kamar yadda muka same shi lalika ha illa biwaliyin wa shahidai abane ba aure sai da alwali sai da shaidu wanda suke na adalci kuma sai an ba da sadaki ko a faɗe shi ko kuma a allaka shi ko da ba a faɗe shi ba aure ya yi lokacin da tawarin nemi kayanta sai ka ɗauka ka ba ta kayanta haka bangaren mu'amalat abubuwan da addini ya zo ya tabbatar kasuwanci da yarda ka yarda na yarda muka kasuwanci abinda yake ba hakan ba kamar sirkin kihi a ruwa addini sai ya zo dukansu ya haramta wannan kenan halin larabawa kamun zawar musulunci sai gaba ta gaba nash'atu tashri wa marahilu fi asri an-nubuwah yadda aka samu wannan shari'ar tamu at-tashri'ul islami ya aka yi fara ya aka yi aka aiho shi ya aka yi aka dau cikin shahayya aihu yazo yanzu har muke muke muke muke aiwatar da shi a cikin al'amarinmu na shari'a haka kuma da marhalolin da ya bi har ya tabbatu ya zamanto at-tashri'u al-islami bi akmalihi nash'atu at-tashri' ابتدع التشريع الإسلامي بنزول الوحي في غار حراء حيث نزل جبريل عليه السلام بأول آية آية القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم استمر نزول الوحي مدة 23 سنة سنة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجين أكي أكسام ون التشريع الإسلامي شيني هركم أبن أكسبكر ومنزل الله صلى الله عليه وسلم أتكن القرآن شيني آية تهركو اقرأ باسم ربك الذي خلق هكا أبن يبي bibiya aka ci gaba da sabkar mai da alkur'ani tsawon shekara 23 daga zaman shi 13 a garin madina ko 14 da wata tara da kwana 17 ne a garin makka aka dawo garin madina shekara tara da wata tara da kwana 10 a garin madina in ka hada zai baka shekara 23 ana saukar da wannan at-tashri'u al-islami wannan shine harkon abinda kenan harko yana harawa ne akan gano hira da aka fara saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ikra marahilut tashri' fi asr an-nubuwa matakaiya wanda wannan at-tashri' ya bibiya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama at-tashri' fi makkah farko dai mun sani manzo Allah ya raye a garin makka kenan wannan al'amarin an fara shi ne a garin makka wa hiya muddatu wujudur rasul sallallahu alaihi wasallama bi makka idan aka ce maka makka shi ne kwanukan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a cikinta wamtaddar 13 sana ita ce ta ɗau tsawon shekara goma sha uku ta gani wannan ijmaliyyar ba tare da wani tafsiri ba wata tara da wannan shekara goma sha biyu da wata kaza kurb ijmaliyyar za mu ce shekara goma sha uku min bi'isatihi ila haini hijiratihi lokacin da aka aiko shi a daren sha bakwai ko daren ishirin da bakwai a watan ramadan ko kamar yadda mafi yawa malaman ulumul qur'ani suka kai akan haka shekara ta 41 daga ayyuwar shi sallallahu alaihi wa sallama ta dishin da uku ne daga rayuwar shi kamar yadda malaman ulumul qur'ani suke wadi ina tunanin haka zawwa watan rabiul awwal a shekara ta 13 da alkoshi وفي هذه الفترة كان المسلمون أفراد قلائل مستضعفين لم تتكون منهم أمة a lokacin nan musulmai ɗan kaɗan ne kuma ga rauni tare da su babu wani hira a ce a wannan ai al'umma ce kamata ya abata haƙƙinta walamta kullahun shi'unu daula babu wani a ringa ma tunanin a bari mu kafa daula ana mutane suna nema ya za su tserata su tseratu da rayukansu da mutuncinsu ya za su ringa tunanin wata daula abin nan bai ma kawo akan sauran sana ma a yi ƙoƙarin a tabbatar da shi وكان هم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها موجها إلى بث الدعوة إلى توحيد الله تعالى abinda kurum yake injiji in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya za a isar da da'awa ba wai ya za a kawo daula ba in kaji ana hirar daula to tayi dadi yake cewa kurum a isar da sakon tauhidi wa tahwilu wujuhin nasi anil awsan a huskantar da huskan mutane akan botan gumaka da al-asnam da dukkansu idan muka dauka mu a halishin hausa ma'anarsu daya al'ausan al'asnam sai dai idan aka ce al'ausan amini duk wani abin da za a bautata wa koma bayan allah a suna cikin al'ausan al'asnam kuma duk abin da zaka sassaka ka maida shi abin bauta shi ne ake kira da assanam amma dai idan muka tashi dukkansu gumaka za mu ce musu a hausa idai da kwai bambanci واتقاء أذى الذين وقفوا في سبيل دعوته كما هكذا كامي توتر ودى وإن دسك داجي ليه تهي الدين كو تهي الدعوة كون الدين النام نمسلمتي وعمره في كيده وكيد من آمن به فلم يوجد في هذه الفترة مجال a wannan lokacin ba a samu wata dama ba na a yi hirar daula ta musulunci wala da'in ila a tashri'ar al'amali kuma babu wani wata dama da za a yi tunanin bari to a hukumta wa mutane hukumci na a tashri'ar amali ai can bayan mun yi magana a tashri'ar amali shi ne fiɗe ko a duk abubuwan da za a aikata shi ne al'ibadat al-mu'amalat wa'annan su ne ake kira da a tashri'ar amali babu wata dama kurmu kokarin da ake ya zai a tabbatar da mi a tabbatar da tauhidi yake cewa wasilul qawanin almadaniya wa tijariya duka wa'annan mu'amalat ibadat ba a bukatar su kurum tauhidin ake wa a garin makka tsawon shekara 13 yake cewa wani hada da mutujadu fi suwari almakiyya bil qur'an a qur'ani mun sani da kai surori wanda suke makiyya wanda aka saukar da su a garin makka da kai madaniya wanda aka saukar da su a garin madina shi sanya idan muka bibi surorin da aka saukar da su a garin makka zan mu gani kamar suratu yunus ra'ad furqani yasin hadid kai ma da sauran wa'ansu surori wanda suke makiyya za mu same su ayoyinsu dukkansu ayoyi ne wanda suke magana akan akan aqida ko kuma alhulk halayya asita wa mutane halayya su bayan sun kasance a cikin jahiliya ko kuma wal'ibar min sharri mahdin ko kuma abin lura a labarin waɗanda suka gabace mu na daga annabawa da al'ummu wanda ya leka kuma za a samu surorin madadiya surorin makiya haka suke da muka koma zan mu gani in muka kasa alkur'ani duk da kan mu wannan babin fa'ida mutu a tashiri fil madina yanzu mun bar garin maka shekara goma sha uku mun gani a tsawon shekara goma sha uku nan babu wani a tashiri ul'amali kinan mine ne a tashiri ne bi ma'anahu al'am kurum mine ne a ƙida ce ake so a rassaha wa mutane a cikin zukatansu a nisantar da su da bautar wani koma bayan allah a garin madina hiya muddatu wujudin rasul sallallahu alaihi wasallama bil madina idan an ce maka a tashire a garin madina shine zaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kwanukan da aiwatar a cikin garin madina wa hiya ashru sanawatin bit taqriba shekara goma muke kirdada ko kusa da shekara goma tara da wata tara da kwana goma sha haka wannan ita ce rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a garin madina ala wajhi ijmal kurun ce shekara goma shine min tarihi hijratihi ila tarihi wafatihi daga ranar da ya hijira rabi'ul awwal shekara ta goma sha uku da aiko shi zuwa ranar da ya yi wafati sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa a wannan fatarar azzal islam musulunci ya girmama musulunci ya ɗaukaku wa kasura adadin musulmi adadin musulmai ya yawaita wata kawwana minhum umma a lokacin da aka samu al'umma wanda za a iya cewa wannan al'umma musulmai ce wa sarat lahum shu'unu daula ya kasance da kwai harakoci na daula ga shugaba ga wazirin shi ga wannan wannan ya kula da kaza wannan ya kula da kaza wannan duka lokacin da aka kawwana daula ya kasance da kwai baz da kwai da kwai da kwai bila da kwai wannan yake fale na jagoran musulmai shi ne nan masallacin shi nan ne mamba nan ne wurin saukar wahayi nan ce makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ce wa da'atil haja ila tashri wa sunni alqawani tunda yanzu an samu zaman lafiya an samu wanda suka taimaki wannan addinin yanzu fa ana buƙatar a tabbatar da shari'a a tabbatar a sanya hukumce-hukumce na shari'a don a daidaita alaƙan mutane da ubangijinsu da alaƙan mutane tsakankaninsu da junansu a gani a cikin hali wanda yake na asilm wal har halin yaƙi da halin zaman lahiya walhada shuri'at bil madina ahkamar zawaj lokacin da aka zo madina a lokacin nan farkon zaman manzan Allah istihadi ne yake yi mata ta a garin makka manzan Allah bata zo ba a mijina a garin makka bai zo ba mijina kahuri ne kuma ni ubangiji ya saukar da hukunci amma dai da aka zo aka zamuna komi ya tabbatu sai gashi nan aka ce maka in za ka yi aure kaza da kaza da kaza za ka bi aka zo saki idan za ka yi kaza da kaza ga matakan yadda za ka bi al'irf gado wani ba ya ci gado ba wani zai ci gado idan an samu kaza za a raba a ci bara walhudud haka almudayana bashi yadda za a ci bashi yadda idan ka amsa yadda za ka yi idan ka ba da kai ma ga yadda za ka yi haka kuma da abin da ya shayi haddi da sauransu ya ce wa suwarul madaniya bil qur'an idan muka koma a cikin alqur'ani surori wanda suke na madaniya za mu same su kamar bakara ali imran nisa'i ma'ida anfal tauba nur ahzab dukkan su ishtamalat ayatu al-ahkam zan mu same ta zagari sun kumsi ayoyi wanda suke na hukumce hukumce idan ka koma suratul baqara za ka gani ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum kaga ayat biyu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru haka aka zo biye ayoyi ga sanan hukumce hukumce kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum menene shahru ramadan allazi kuka bashi ba wannan masala hajji ayyaman ma'adudat faman kana afwan bashi ba masala hajji ويسألوا لك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس كزو آل إمران ذاك سامو شيما كزو نسائي ويسلكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن الآية تقرشي تا آية كلالة
nimrun halaka laysa lahu waladun kazo ma'ida ne yake cewa hurrimat alaykum almaytatu waddamu aka aya arwalla duka a ciki da sauransa kazo anfal in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn ka gani wannan me yake da suwa yasalunaka anil anfal wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in kaga kazo tauba ayi ayar yaki gashi nan kaza kaza in bi mukhifaban wa tiqalan wajahidu fi sabilillahi kazo ahzabi ma kana muhammadun am ahadin min rijalikum ana hukunci ne na na fannan dukkan su wannan wannan me ayu matan shi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatul ula kazo suratul nur kazo ka gani ana cewa wa kullil mu'minina yaghuduna min absarihinna azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika da sauransu kaga duka wannan za su ringa maka bayani akan mi akan hukumce hukumce shine at-tashri'u al-amali an fahimta yace ma'a mashtamalat alaihi min ayatil aqaid wal akhlaq wal qisas duk da ka samu wasu labarin banu isra'ila a cikin suratu baqara ka samu an sun ɗan tsagerin kissoshi a cikin sauran surori amma ne dukkan su zaka same su abinda suka yi rakkazawa akan shi shine abinda ya shafi at-tashri'u al-amali an fahimta masadiru at-tashri' fi asri an-nubuwah masadir a yan san mai mastar ko? a zina yi bayani a kan mastar ainihin in kana da kaza sai a ce wanda miye mastarin shi ai kamfanin okulin kai shi ne daga ina aka samu cibiyar shi a tashiri a zamanin manza Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda aka shar'anta mana daga ina ya fito in muka tashi me dalilinka zaka ce muna a dalili na alkur'ani ko sunna wannan sune masdar sune sune sune reference din da su zamu iya refere mu kai zuwa inda muke so shine laqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-marji'u al-wahid fi asrihi wa lam yakun li makhluqin siwa sulta tashri'in tashri' al-ahkam annabi man tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ne marji'i shi kadai tilo a zamanin shi babu wani wanda yake da ikon ya tabbatar da wani abu a cikin wannan shari'ar tamu ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye kuma haka bayan ya mutu saboda shi kadai aka ba wannan garantin shi aka ba wannan lamanin ghayr annahu fi tashri'ihi lil ahkam inma kana yaltazimu bima yatihi min al wahyi a gani manzo Allah abin da yazo mai na daga wahayi shi shine yake wadi mana wannan shi take shari'a kuma wa ala hadha fa yumkin taqsim al wahyi ila qismayn kalkashin haka muna iya raba shi wahayin kashi da kwai almatulu abinda muke karantawa mu samu lada idan muka karanta shi shine alqur'ani wa ghayrul matlu abinda idan muka karanta shi in ka tsarkake ladan in ka tsarkake niyya ka zaka samu lada amma dai baka da ladan kowane harafi idan ka karanta ka samu ka samu ka samu lada goma shine ghayru wa ghayrul matlu ba wanda muke rera ya shi ba muke karanta shi a cikin sallolinmu ba ita ce as-sunna al-mutahhara nan mu fahimci wannan mas'alai amma ijtihaduhu fi ba'd al-masail azma mun yi bayanin ta ijtihadin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zai yi a cikin wa'ansu mas'aloli kaga wanda yake nuna maka lalle manzon Allah shi ba yana iya ijtihadi duk da kasancewar ga abu biyu da ake sabkar ne alqur'ani da sunna ita kuma da amma mun sani ai ita sunna mubayyana ce da alkur'ani ita ce take bayyana wannan alkur'ani to shine ne yake bayyana mana duk da kasancewar manzo Allah yana yin ishihadi kuma sahabban shi suna ishihadi fala yu'tabaru masdaran litashri' da ishihadin manzon Allah da ishihadin sahabban shi baya yiwa ba ma iya itibarin shi kasance mana masdar ne na wannan shari'ar tamu a cikin wannan addinin namu na musulunci an fahimta na aka ce maka wannan istihadi ne manzan Allah ya shi ko sahabbai suka yi baya yiwa ya kasance mana masdari na shari'a lokacin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma a lokacin rayuwar sahabban manzan Allah za mu gani dalilin da ya sanya zai iya kasance mana masdar za mu zo kan abu za mu fahimtar da shi insha Allah awalan daga cikin masadir na wannan shari'a a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na harko shine alqur'ani alqur'ani a lugha qara'a yaqra'u qur'anan kamar yadda ubangiji yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana duk abinda duk wa'ansu maganganu wa'ansu harfai ko wa'ansu kalmomi da za a dunkule su su ne ake ce musu alqur'an shi ne ce lalle mu ne zan mu hada maka wannan wannan alqur'anin naka kuma fa'iza ƙara'ana fatta mai ƙura'ana abinda ake nihi da alƙura'ani shi ne kalamullahi almunazzal ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama almankulu ilaina bin tawatir almuta'abbadu bi tilawati almutahaddi bi aksari suratin minhu almaktub fil wasahib almablu bi suratil fatiha wal almaktub bi surati an-nas shine dukkan wata wani magana na ubangiji wanda ya saukar ga annabin shi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda aka nakalo mana tawatur attawatur shine gaskiya na yanda waɗanda suka zo suka bayyana mana wannan abin baya yiwuwa su yi ƙarya ta sanya alƙur'ani qata'i wannan wannan qata'i subuti almuta'abbadu bi tilawatihi wanda ake yi ibadantuwa lokacin da kake karanta shi billada da harafi ɗaya lada goma yace almutahaddi bi aksari suratin minhu wanda aka yi tahaddin larabawa su zo da mafi karancin sura daga cikin shi idan an ce attahaddi shi ne a yi jirgiyanka a ce maka in ka iya ka zo da shi a gani aka zo musu aka zo da salatul asr kwatan kwace shi fa'atu ne ne fa'atu ne suratun ingilisani ya na warko بمثل هذا القرآن قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله وكان بعضهم لبعض ظهيرا فرقان sannan yake cewa a zo da ayoyi guda goma fa'atu bi ashar suwarin yunus ko ko hudu ko fa'atu bi ashar suwarin misli muftarayatin wa dubu man istata'tu min dunillahi kunna usariyin yaga koma bakara fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu hatta wa nar allati yaqulu hannasu wal hijara iddat lil kafirin min mislihi ai wannan can ne ka koma ka like da bakara ai ba a zo ba wannan tafal har abada ba za ku yi ba kenan al-maktubu fil masahib wanda aka rubuta shi a cikin al-mus'haf al-mabdu'u bi suratul fatiha wanda aka fara shi da suratul fatiha aka karasa shi da suratu an-nas wannan mas'ala ce wadda take ta abinda yasa na kawo ta shine yana da kyau musam masdarin da zabi aiki da shi shine alqur'ani wani dan karamin dan tambihi ne shine alqur'ani yayi sabka sabka guda uku shine sabka shi ta farko ila lauhil mahfuz lauhil mahfuz kuma mun sani ko wal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuza sannan minhu ila baitul izza fi sama'id dunya daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza wani taki ne a can saman duniya wanda kullum dubu saba'in daga cikin mala'iku sun biyo sun yi sallah ko ba za su sake komawa ba shi ne yake tabbatar maka ba ya alamu junu da rabbika illahu sannan wannan ita ce sabka ta biyu sannan sabka ta uku shine ta hanya a mala'ika jibril zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallama nan jamal a rarrabe ai mufarraqan li hikamin minha saboda wa'ansu hikimomi wanda ubangiji ya kaddara mu amwanu a rayuwarmu shine tasbit fu'adun nabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da zuciyar manzo Allah sallallahu ko zuciyar manzo Allah sallallahu ko hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwantar mai da hankali wa taysir hifzihi alaihi wa ala ummatihi kuma ya kasance an sauƙaƙa wa mutane har da ce wannan alqur'anin ga shi kuma ga al'umma shi war rahma bil umma kuma da tausayi da jinkai game da wannan al'ummar da ubangiji yake yi tunda da lokaci da aka kawo aka ce mana giyan nan kada ku sha an haramta muku to a lokacin nan wani zai ce to wallahi dan ma wannan giyan ba mu ba mu samta ba ba mu zamna ai aka aka yarda musu aka ce musu da kayan su da kasance mataki haku da uku aka wannan yi musu yace wa musayaratul hawadis wa tahqiqin nasakh kuma haka da sabani na kaikawan abin da yake abkuwa idan kaza ya abku a maka wahayi in kaza ya abku a imam manzo Allah wahayi a bayyana mai hukunci kuma a tabbatar da wani hukuncin an shaye shi wani hukuncin kuma za a bar shi yace wa kana nabi sallallahu kuma annabi mai tsira da mun ta Allah shi tabbata a gare shi yana da waɗanda suke rubuta mai wahayi waɗanda suke rubuta mai wahayi wani lokaci akan kashi suke rubuta shi wani lokacin akan kaba suke rubuta wannan alqur'anin sai a a saka kaba ai ga sun tawar makawa wanda ake kaiwa makwanta a lullube mutum da ita ita suke saƙawa idan suka saƙa kurum sai a rubuta a cikinta shine as-sa'f ko kuma ya kasance al-mikhaf wannan irin wannan dutse wanda aka yi tayar shi sai su dauke shi sai su yi rubutu a shi suke rubuta alqur'ani ko kuma ya kasance akan arruqa fatu da suke samun ko takarda lokacin da babu takarda sai watin watin yi a jebe su a daidaita su inda mutum za ya samu ya rubuta abin da yake wannan kuma daga cikin inda suke rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi da kai Abubakar Umar Uthman Ali bin Abi Talib khulafa'ul arba'a da kai Ubay bin Ka'ab Zaid bin Thabit Muawiya bin Abi Sufyan dan uwan Muawiya shine Yazid inda Yazid bin shahara ba sosai ba gaskiya ba dan komai ba saboda sun iya karanta sun iya rubutawa kuma da kai mughira bin shu'ba da kai zubair bin al-awwam da kai khalid bin walid da sauransu wannan su ne wa'anda suke rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan wahayi kamar yadda muka samu a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin shi da kai wa'anda suka harbace alqur'ani kamar yadda yake cewa wanda yake so ya dauki alqur'ani ya dai zuwa ga ibni ibni ibni abd ummi shine ibni ibni abd ummi shine abdullahi bin mas'ud ibni ibni abd ummi haka ana kiran shi da wani ya ce wanda yake so ya dauki alkur'ani da zai ga wannan mahirin mahirin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abdullah bin Mas'ud kamar su Salim bin Muaqqil Muaz bin Jabal Zaid bin Thabit Ubay bin Ka'ab kai da sauransu ba a wata riwaya za ka ce maka kai mu mun sani an sake cewa ni ina da yakinin mutum gudu daga cikin sabon manzo Allah sun harrace alqur'ani lokacin da manzo Allah yake rayu wata riwaya ya ce mutum shidda kaga zamu riwaya sai Abdullahi bin Jabir suna bayani suka ce mutum takwas daga cikin sahabban manzo Allah manyan su da kanana sun harrace alqur'ani ake kawowa wannan ba wai min babu hasr bane ba abin da yake tabbatar maka daga cikin sahabban manzan Allah da yawa sun harkace alkur'ani da koma ma'arakatun yamama lokacin da Umar ya zo ya ce sama da mutum 70 ko mutum 70 daga cikin sahabban manzan Allah ma'arakata alkur'ani sun sheke ta sun yi mutuwar shahada sai to ka gani wanda yake tabbatar maka da yawa sun harkace alkur'ani a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka Usman ya harkace alkur'ani haka ake kyautata zato Ali bin Abi Talib shi ma ya harkace alkur'ani amma dai ogan namu da kwai ɗan saura wanda rubama ya kasance bai samu ba jami'i da harracewa ba saboda shagulgula na tahiyar da al'umma da sauransu shi ne ke ta shekara bakwai yana haddar suratu bakara da ya karasa hasi da yi wani ba saboda ya gawa suratu bakara a ganin shi sai ya wallahi ba karban ni'ima ubangiji ya yi mana ba mu kara gode wa ubangiji akan wannan ni'ima da ya yi mana sai na biyu daga cikin masadir tashri ita ce as-sunna annabawiyya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ake kira da as-sunna bangaren lugha at-tariqa was-sira tariqa ba irin wannan tariqa wata subanci ba a lugha idan aka ce maka wannan sunna ce ita ce hanya wanda mutum zai bi asira dukan su hanya dai wanda mutum zai bi asawa'un akanat mahmuda aw mazmuma mai kyauce ko mara kyauce ne ana kiranta da sunna waqad warada istimaluha fil qur'anil karim idan muka koma alqur'ani ko sunna ta manzo Allah zan mu gani an ambata mana ma'anar sira kamar yadda ubangiji yake bayyana wa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasab wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalin ka hadi wa inda suka kafirta in su bar ba iya shegen da suke yi ba ko in sun bari in sun bari yughfar lahum ma qasab za a gafarta musu abin da ya gabata na daga shigantaka hoto na hoto da suka yi da ubangiji ya ce wa in ya audu idan kuma suka koma kan iya shekensu faƙar madad sunnatul awwalin tabbas sunna wanda ubangiji ya saba akan wanda suka gabace su su ma za ta tabbata a gare su wata sunna ce shi ne ubangiji zai halakar da su shi ne kenan sunna nan yana nihin at-tariqa haka yake cewa sunnata man qad arsalna qablaka ai tafarki ne wanda muka aiko da waɗanda suka gabace ka daga cikin manzanninmu kuma haka ba za ka samu ba akan tafarkin mu ba wani canji ba haka ubangiji yake bayyana sunnat Allah allati qad khalat min qablu sunna Allah wadda ta rigaye ta gabata hanya ce tafarki ne na ubangiji wanda ya ga rigaye gabata kuma tabbas ba ka samu ba wani canji ba akan wannan hanya ko tafarki na ubangiji haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya wutar da shi da tattabi'anna sunana man kana qablakum tabbas za ku ba hanyar wanda suka gabace ku shibran da shibrin wa yaqulu man sanna fil islam sunnatan duk wanda ya sannanta wata hanya ko ya karantar da mutane wata hanya a cikin wannan musulunci wata hanya wani abu wanda yake kyakkyawa ka gani at-tariqa ko kuma asira al-mahmuda ka gani kuma man sanna sunnatan sayyi'atan at-tariqa ko kuma asira al-mazmuma ka gani wanda ya kawo maka ala'ayi sai mun gaggauta da don mu yi kokari mu gama yake cewa wa sunna inda alfuqaha wurin malaman fiqh idan aka ce maka wannan sunna ce ana nihi ma sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wujubi duk abin da ya tabbata daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan abin ba wajibi bane ba wannan ita ake kira da sunna fahiya wa qad yasta'milunaha fi muqabila albid'ah takan yi malaman fiqh da jin ce maka wannan ya sunna ko kuma a ce maka wannan wannan idan an zo a ce maka kai hadihi khairu sunnati wannan ba sunna bace ba idan suna ne ne ne bid'a ce kamar yanda suke cewa talaqu sunna wa talaqu albid'a muna da saki wanda yake na sunna muna da saki wanda yake na bid'a kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana ko hadisi abdullahi bin umar ya ce ka sake ta tana mai tsarkinta kai mata saki wanda yake na sunna don shi yake nuna da kai saki wanda yake na bid'a wa sunna inda al-usuliyin wurin malaman usul sai suke cewa abinda ake kira da sunna ma sadara an annabi sallallahu alaihi wasallama ghayr al-qur'an min qawlin aw fi'lin aw taqrir duk abinda aka samu a gumman zan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda yake koma bayan alkur'ani waɗa shi ce aikin shi ne ko kuma abin da ya ga wani ya aikata ya tabbatar da shi wannan shi ake kira da sunna wurin malaman usulun fiqh wa sunna inda muhaddisin wurin malaman hadisi sai suke cewa ma usira an annabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw siratin duk abin da aka samu daga gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faɗar shi ne aikin shi ne abin da ya gani an aikata ya tabbatar ko kuma ma aka ba shi labari ya tabbatar ko kuma wata sifa ko kuma wata zira tsarin rayuwar shi wanda ya dora kan shi a kanta ko ubakin shi ya dora shi a kanta wannan ita ake kira da as-sunna ita ce kuma muratifa lil hadisi nabawi inda aksarihim da yawa wurin malaman fiqhu ko malaman hadisi idan aka ce a sunna suna nufin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin haka yumkinu taqsimu sunna bi'tibarayn muna iya lura sai mu raba sunna bangaren abubuwa guda biyu kalkashin luranmu bai itibari zaɗiha wa itibari musuliha ilaina a itibarin abin lura na yadda take ainihin ta ita sunan sannan yadda ta zo zuwa gare mu fal'awwal yumkin taqsimuhu ila arba'ati aqsam na farko muna iya kasashi kashi hudu as-sunnah al-qawliyya shine bi itibari zatiha ko i'tibar ainihin ita sunna ka gani sai mu koma bangaren malaman hadisi shi ne he mu kasa ta gida hudu na harko a sunna alkawaliya sunna ta furci wadda aka samu manzan Allah ya faɗi ce ku aikata ku yi kaza kan ku yi kaza ko ku yi kaza ba ku ga ku yi ba kamar inda mana amaru da niyyat kamar sanna sunnatan hasanatan kamar duk abin da aka samu burci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ce kauliyya wal fi'liyya ka af'ali allati nuqilat ilaina ita kuma sunna wanda take ta aiki shine ayyukan da aka hakaito mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata su kamar arwallashi kamar yanayin yanda yake sallah kaka yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da aikin shi na haji haka kamar yanda ya qada bil yamin wa shahid yanda yake hukuncin shi wa nahwi zalika afwan na'am nuwasu na'am yawwa iliya kamar yadda muka bayyana shine aiki wanda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sallashi kaifiyar sallashi arwallashi yanda yake aikin hajjin shi yanda yake zartar da hukunci haka sunna wadda take at-taqririyya ma aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama mimma sadara an ba'd ashabi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar na daga abinda sahabban shi suka aiwatar min aqwalin na daga fureci au af'alin ko kuma wa'ansu ayyuka bi sukutihi wa adam inkarihi da shirin shi ba tare da baya musu inkari ba au bi muwafaqatihi ko kuma da yardar shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa izharu istishanihi ko kuma da bayyanawa lalle abin da kuka aikata abu ne wanda yake mai kyau wannan ita ce as-sunna at-taqririyya an fahimta misalin shi hadisin abi sa'id al-khudri wanda yake cewa wa'ansu mutane guda biyu sun huta bulaguro fa hadarati salat sai sallah sai ta riske su ko ta cin musu walaysa ma'ahuma ma'un tare da su babu ruwa fa tayammama sa'idan tayyiba fa sallaya sai suka yi taimama da turbaya wadda take mai kyau wadda take mai tsarki sai suka yi sallar su sannan bayan haka yi suka samu ruwa a lokaci kinan nan alwaqti yana nihin lokacin bai huta ba lokacin sallar da suka sallace ta da da da da taimama sai ɗaya ya ce to bari ni sake arwalla zan yi tun da na samu ruwa bari in yi arwalla in sake sallah ya yi arwalla ya sake sallah shi shi kuma ɗayan ya ce a'a tun da na riga yi na yi sallah da taimama ai ajza'at ni ta wadata su mini kurum suka gangaro zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo gida yake cewa fa zakara zalika lahu sai suka bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari fa qala lilladhi lilladhi fa qala lilladhi aada nan a gyara ko khata ne matsabai da hannu ne na rubuta shi yake cewa fa qala lilladhi aada sai ya hadi ga wanda ya maimaita sallashi a sabta sunna wa ajza'atka salatuka salataka yace tabbas ka samu ladan sunna kuma sallarka آه فقال للذي لم يعد عفوا جارة بهك فقال للذي لم يعد سيا هدي نلم زأسا فقال للذي لم يعد سيا من زأ الله صلى الله عليه وسلم سيا هدي ووند بي كوم بساكي تمام الشبا يتي أصبت السنة ka dace da sunna ko ka samu sunna kuma sallaka ta wadatas da kai yake cewa wa qala lillazi tawadda'a wa aada sai manzo Allah ya hadi ga wanda yayi arwalla ya koma sallashi lakal ajru marratayn kana da ladan ladan ka guda biyu ladan sunna da ladan sallaka ɗaya ta koma maka sunna ɗaya kuma ta farilla ce a ga wannan misali ne akan sunna at-taqririyya amma a sifa wa sira sifa ko sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruya min sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa shama'ilihi alkasira an rawaito daga siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama madaidaici ne mai gashi zuwa kafada yana da kai idanu yana da farin yana da kaza yana da kaza yana da kaza haka halayya shi haka an hakaito mana su ne duka ake kiransu da asifa aw asira kuma ka koma kan ashama'il na Imam Tirmidhi zaka samu duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da zaka samu bayani akan shi wa amma al-qismu thani bi i'tibari usuliha ilaina bangare na biyu yanayin zawwata zuwa gare mu yanda manzo Allah yanda sunnan nan ta iso zuwa gare mu shine sanadinta daga wana zuwa wana zuwa wana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fal jamhuru yuqassimuna al musnad ila qismaini su kuma jamhurin malamai suna raba isnadi kasa isnadi zuwa kashe biyu da kai mutawatirun wa ahadun sai dai hanafiya suna da al mashhur ko yanda ake wannan amma dai jamhurin malaman hadisi kurum suna da mutawatir ne da ahad imma sunna ta kasance mutawatira ko kuma sunna ta kasance al-ahad na da sauran lokaci shine yace fal mutawatir wa ahad fal mutawatir huwa ma rawahu adadun kathirun tahilu al-'adata tawaduhum 'ala al-kadhibi ya ce shi ne wanda adadi mai yawa wanda za su rawaito wannan hadisun wanda baya yiwuwa a ce waɗannan mutanen sun haɗu dukkansu a cikin a cikin ƙarya ce mutum goma mutum takwas mutum sha yadda ibn taymiya ya kawo kan mas'alar ya ya dan sassoke kowa ya ma kowa aiki ya ce ku koma cikin majmu'ul fatawa ya kawo shi akan adadi wanda yake yana garin shi ka kuma yana cikin ikhtiyarat din shi adadi wanda yake kurmu idan an same shi shi shine adadin kurmi ya stahilu tawadu'un fil kazib yace ko sha uku ne abin da yi sama ko ban manta wai ka wasu daga cikin malamai suka ce kila sai an samu sattin ko sama da haka ha daga malaman hadisi da sauran daura to ala'ai kurmi da adadi wanda ba zai yi ba misalin kamar irin malamin aka samu mutum aka samu ire-iren shi guda goma ko aka samu ire-iren shi guda shida guda takwas guda sha uku aga wannan ya sahinu ta waƙoƙon filkali a ce a ga su nan shi ya ce kaza kuma duka zance iri ɗaya ya za a yi abu a cikin ƙarya wannan shi ne ake kira da almutawatir ya ce min awwali sanadi ila muntahahu daga harkon sanadi har zuwa ƙarshen shi kenan in aka samu wannan tabaka kaza adadin ya kasance irinsa kaza wannan tabakar su ma kaza har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sanadu ila amrin mahsusin kuma suka yi isnadi suka suka suka suka dogaru da wani abu wanda yake mahsusa kamar al-mushahada ko kuma as-sima yake yace samintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wannan shine ake kira amrun mahsusun naji ko kuma na gani suka dogara suka yi istinadi zuwa ga wannan al'amari wanda yake almahsusa an fahimta wala hadda duka wannan wal mushahada wal mutawatir duka kenan al mutawatir shi kuma yanqasimu ila qismai da kai al mutawatirul lafazi da kai al mutawatir al ma'nawi nan kudan yo kasa kadan al mutawatirul lafazi wal hadithul ladhi tawafarat tawafarat فيه شروط التواتر مع مع اتفاق الروايه على لفظه في واقعه واحده abinda ake kira al-mutawatirul lafazi shine wanda lafazin shi akai tawa akai aka aka same shi ya cika sharadin tawatur da samun ittifaqin riwaya ala lafzi kamar ittifaqi ar-ruwat na'am ittifaqi na wanda suka rawaito akan lafazi daya fi waqi'atin wahida agun abu daya misalin shi man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaduhu min an-nar duk wanda ya mun ƙarya ya nemi masafin shi a wutar jahannama kaga ba a samu ba wani ikhtilafi ya bangaren lafazin shi ma annahu hadithul mutawatir wal mutawatir al ma'nawi shi ko mutawatir wanda yake ma'nawi huwa an yanqula jama'atin yastahilu tawatu ma'a al-kadhib wa qa'imun mukhtalifa tashtariku fi amrin yatawafaru indahum shine su hada akan hakaito mana wani abu wanda su wannan adadin wanda suka hagaito mana baya yiwuwa a ce sun haɗu cikin ƙarya sun samu kawunansu cikin ƙarya ko a ce waɗannan mutanen sun yi ƙarya sai dai kowanne za ya kawo ma'anar shi za ya kawo magana shi wadda take saɓanin abin da wani ya kawo sai dai siyakin guda ɗaya ne ma'anar dukansu ɗaya ne kamar misalin hadisan rafkul ya daina inda du'a daga hannu lokacin da ake addu'a ka gani an samu hadisi sama da ilga wanda dukkansu an samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah yana daga hannayen shi lokacin da yake addu'a kaga adadin mutanen da suka rawaito hadisan suna da yawa idan ba zai yi ba a ce musu wa'annan mutanen ba sun yi ƙarya ba lalle manzo Allah yana daga hannayen shi lokacin da yake addu'a wa min al hadisul mutawatira wannan misali ne daga cikin al hadisu al mutawatira نعم نبي شيني الأحاد شيني حديثي وندك الأحاد هو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر shine wanda aka samu tawaya daga cikin sharadin shi bai cika sharadi ba wanda yake sharadin tawatur ba shine ake kiran shi da khabaru al-ahad ko al-ahadi al-hadisu al-ahad an fahimta yace sawa'un akana mashhuran am azizan am gariban imma ya kasance mashhuri ko azizi ko kuma garibi المشهور عند المحدثين هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين hadisi wanda yake mashhuri shine wanda yake da hanyoyi wanda ake kidaye su biyu ko abin da ya sama da biyu walam yablu hadda tawatur bai kai ba haddi ba na tawatur ba wasammahu jama'atun min al-fuqaha al-mustafid malaman fiqh suke kiran shi al-mustafid saboda intisharin shi من فاض الماء يفيد فيضا وقد يطلق المشهور ويراد به ما اشتهر على الالسنه انا iya malaman hadisi ce maka wannan hadisi hadisi ne wanda yake mashhur yana nihin hadisi ne wanda halshen mutane kowa ya iya shi misalin shuhura shi ta kasance ko bangaren malaman fiqh ko bangaren malaman usul ko bangaren malaman nahwu ko kuma a halshen mutane sai dai walam yarwihi illa wa rawi wahid sai dai ba wanda ya rawaito shi in ba rawi guda ɗaya ba kai aulam yujad lahu isnadun aslan kai bar ma hadisin ƙarya ne baya da isnadi walidha fa inna shuhrat alhadith la tadullu ala sihhatihi faqad yakunu da'ifan aw mawdu'an dan an ce maka wannan hadisin hadisi ne mashhuri baya nuni akan wannan hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce yana yiwa ya kasance da ifi yana yiwa ya kasance ma mawdu'i misalin hadisi wanda yake mashhuri hadisin Anas wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ra'lin wa zakwan misalin hadisi wanda yake mashhuri bangaren malaman hadisi da ulama da alawa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi kaga wannan hadisin baya daga bai cika sharadin sharadin almashhur ba sai dai mashhur ne a halshen malamai haka hadisi wanda yake mashhuri a bangaren malaman fiqh abgarul halali inda Allah at-talaq hadisi ne wanda yake da'ifi mafi mafi mafi mafi mafi kyamatar abin da yake halaka abun ubangiji kyamatuwa abin da yake halaka abun ubangiji shi shine saki a ga hadisi ne wanda yake da'ifi la salata li jami'il masjid illa fil masjid kaga wannan shi kuma hadisi ne a wurin mu hadisi ne wanda yake da'ifi kare nawa ake kiran sallah ha karanta ko ya kai karantarwa mu karasa wannan sai ai kiran sallah sai sankan mu sallah sai mu ci gaba insha Allah mashhuri inda malaman wurin malaman al-usuliyyin rufi a ummati alkhada wa nisyana wa mustakrihu alayhi kaga wannan da kaukashin shi muke danna wata ka'ida muke ta ad-darurat tubihul mahzurat al-mashaqqatu tajlibu at-taysir kaga hadisi ne wanda yake mashhuri haka malaman nahwu zaka samu ni'mal abdu sahibun law lam yakhaf Allah lam yu'si lam ya'sihi kaga wannan malaman nahwu yanzu suke kawowa suke dora shi suke dan wannan in suwa kaga kuma hadisi ne da'ifi qala al-iraqi wa ghayruhu la asl lahu ayyamu al-imam al-iraqi a cikin wannan in shi yake kawo yake cewa wannan hadisin bashi da ma asali wala yujad bi hadha al-lafz fi shay'in min kutub al-hadith kalle ka cikin littattafan hadisi babu ba baka samu ba wannan hadisin ba wa misalin mashhuru bain al-amma misalin al-mashhur tsakanin mutane wanda ake tada dawuli a ce maka hadisi ne wanda yake mashhuri ikhtilafu ummati rahama kaga wannan hadisi ne wanda yake da'ifi sabanin al-umma ta ai rahama ce kalkashin wala taza wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka والعزيز حديث wanda yake al-aziz huwa ma rawahu ithnan fi ayi tabaqatin min tabaqati sanad shine mutum biyu wanda suka rawaito shi a kowace tabaka daga cikin tabakar sanadi a ce maka wannan at-tabaqar saniya ko at-tabaqar ula mutum biyu suka rawaito shi at-tabaqar saniya ko kuma at-tabaqar salisa mutum biyu suka rawaito shi at-tabaqar rabi'a mutum biyu suka at-tabaqar sabi'a mutum biyu suka rawaito shi azzawa at-tabaqar saniya 10 tabaqar su au hadiya 10 tabaqar su imamul bukhari a ce maka kowace tabaka idan ka bi mutum biyu suka rawaito shi wannan shi ne ake kira da al'aziz misalin shi hadisa abu huraira la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wa bi hadha al-qadr kifaya wallahu ta'ala al-ilmu 'inda Allah insha Allah kenan mutai yi sallah bayan mun yi sallah sai mu dawo muna da awa daya awa ɗaya da minti hamsin insha Allah ko Allah ya ba mu dace ya taimake mu mu kammala